الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي لا ينسى ذكى ومن شاء ومن شاء أنسى ومن شاء با حمزة ومن شاء أنسى ومن شاء أنسى ولا يفوت كل شيء علمه ولا قضاءه تبارك اسمه صلاته على نبي رفعه أن الخطابه ونسيان معه نسيان وآله وصحبه ومن تلاه مم.
مع السلام ما ارتقى إلى العلا مم.
وبعد فالقصد بذا الموضوع مم.
نظم مسائل من الفروع مم.
في علم بابين قضاء فائتة والسهو للناظر فيها قائتة سميته ضع المصلي يحوي قضاء ما فات وعلم السهو وأسأل الإله فتح الباب مم.
ونفعنا قرا بذا الكتاب ونفعنا ونفعنا قرا بذا الكتاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka gabatar bayan kammala karatun littafin ta'alimi cewa za mu saka sabon littafi mai suna bau'ul musalli na babban malami a shehu al'allama abdullahi ah, gwandu na ta sani da abdullahi gwandu Ah, a wannan rana wadda ta yi dai da farkon shekara ta musulunci ɗaya ga wata al-muharram shekara ta 1442 ah, wanda ya daidai da ashirin ga watan takwas miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ainihin ah, ashirin to wannan littafi littafi ne muhimmi kwarai da gaske wanda yana da kyau kusan duk wani musulmi ma a ce yana da ilimi akan matsalolin da ke ciki domin ba zai yi a samu musulmi sunansa musulmi kuma baya sallah ba to kuma kusan duk ka iya cewa duk wata matsala wacce ke da alaka da sallah to a wannan littafin malam ya yi bayani a kai musamman abin da ya shafi rama sallah da kuma sujudu sahawi da kuma raukanuwa da ake samu a sallah duka malam ya hallali asali babukan da ke cikin lawali suna ya ɗauka ya wake littafin su littafin muktasaru na shehu khalil eh, babin qada'ul fawa'id da kuma babu sahawi da wayannan babuka guda biyu da ke cikin muktasar su ne asali malam ya ɗauka ya wake tare da ƙare-ƙaren abubuwa Eh, ya haɗa da ƙare-ƙaren da ke cikin sharhi na shi muktasar ɗin kama alharshi kamar mawahibul jalil da makamantansu saboda haka yana da mahimmanci kwarai da gaske duk da littafi ne wanda ba a cika ma karatunsa ba amma da wuya ka samu littafi kamar sa wanda an ka ware domin wannan matsala ɗin to kuma gashi wanda ya yi littafin kuma babba ne a mutafanninin ne a kowane janibi da an ce dai shehu abdullahi to ba sai maga- ba sai an yi magana ba Eh, wanda ya ana karanta maganganu da ke da ya rubuta a cikin littattafai nan za ka tabbatar da cewa malami ne Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a haife shi shekara na da 1245 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a'a ya rasu kai wannan wafatin shi ne ya rasu shekara 1245 wanda yau shekara na da 1442 wanda kenan rabonsa da duniya shekara 197 Mm, rabonsa da duniya ba haihuwarsa ba rabon shehu abdullahi shi shehu dan fodiyo yayansa ah, akwai tazara tsakaninsu wanda shi ya haura ma shekara 200 da kusan goma ma da rasuwa shi shehu usman to kaga ya daɗe sunansa ne ake ji kamar jiya-jiya eh to ba na yau bane saboda haka son samu gaskiya mutum ya haddace littafi wai mutum ya sa himma kullum kullum ko da baiti biyu kake ɗauka za ka iya haddace shi gaskiya yana da muhimmanci in dai mutum ya haddace wannan littafi to da wahala a samu wata matsala a sallah wadda bai iya walwalewa kuma ya zan ya fahimce shi kuma suna cikin matsalolin da an kafi yawan tambaya a kansu mafi yawanci in kaga tambaya goma to da wuya ka samu ɗaya ba da wuya ba za ka samu ta sallah a ciki ba Allah shi wani jagora a to ya fara da baiti na farko yake cewa qalan musannifu rahimahullah wato mawallafin littafi yana nufin shi Sheikh Abdullahi gwandu rahimahullah Allah shi masa rahama shi alhamdulillahi allazi la yansa zakkara man sha'a wa man sha'ansa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala allazi la yansa Allah da baya mantawa bayan baya mantawa zakkara kuma shi ke tunatar da man sha'a wanda ya ga dama ya tunatar da shi ma'ana zakara man sha'a an yi zakiro duk sanda ka manta to in Allah ya gara ma sai ya tunatar da kai haka wa man sha salinsa wa man sha'a ne an shafi hamza saboda wazani wa man sha wanda kuma Allah ya ga dama an sa sai ya mantar da shi to wannan malamai suka ce akwai abin da ake kira bara'atu al-istihlal ko husnul mabda'i ko husnul matla'i binda malaman balaga ke kira kenan idan za ka yi magana cikin kalmominka na farko to ka ambaci wasu kalmomi waɗanda kai tsaye za su fassara ga abin da za ka yi magana a kansa to cewa alhamdulillahi lazi layansa kenan abin da za a yi magana a kansa yana da alaƙa da mantuwa yana da alaƙa da mantawa sannan cewa zakara man sha'a ya da alaka da tunawa na tuna ban yi kaza ba na tuna ana bi na sallah kaza hmm saboda da kira sabaratul istilam shi kusan dukkanin littattafan sa haka yake duk wani littafi da zai rubuta kusan malam abdullahi gwando haka yake kama alfiyatul usul alhamdulillahi allazi qad afsala muhammadan wal khalqa minhu fassala to zaka ga yana amfani da kalmomin da ke maka ishara kan cewa kai tsaye ga abin da yake nufi a misbahur rawi alhamdulillahi allazi qad nawwara muhaddisan bi nuri sayyidil wara kaga muhaddisan malamin hadisi su kusan duk rubuce rubucensa haka yake ko mafi yawancin rubutunsa wake ya fi yawa saboda malamin adibi ne ya yi zurfi kwarai da gaske a cikin luga fiye da yadda mutane ma ba sa tunani to kuma wannan yayi iktibasi ne akan aya cikin suratu taha yake cewa la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya manta ko baya barin komai babu baya baya babu abin da ke fakowa a kansa ba abin da ke boyuwa wala yansa sannan kuma Allah baya manto haka suratu maryam wa ma kana rabbuka nasiya wannan gaba iktibasi shi ma ilimin balaga ake kawo shi to sai ya ci gaba da cewa wala ya futu kullu shay'in ilmahu wala ya futu babu abin da ke kubuce ma ilmahu kullu shay'in kullu shay'in shine fa'il dukkanin komai to wala ya futu ilmahu ka sani baya kubuce ma ilimin Allah ma'ana babu abin da zai faru a ce wai Allah bai san da shi babu abin da zai faru a ce Allah subhanahu wata'ala bai san da faruwarsa ba saboda haka duk abin da zai faru gare ka a sallah to Allah ya san da shi sannan wala qada'ahu haka babu abin da ke kubuce ma hukuncin Allah duk wani abu da kaga ya faru to Allah ya san da faruwarsa kuma shi ya hukunta ya faru tabaraka smuhu albarkatunsa sun yawaita subhanahu wa ta'ala salatuhu ala nabiyyin rufi'a عن الخطاب ونسيان معه صلاته صلاة الله يتبت على نبي أكا النبي النم يجرم وأن النكرة للتعظيم أكا النبي النم ببع وأن دليل صرفع أكا توكي أن دغغريم الخطا أصلنس الخطأ أن إسقاط إسقاط الحمزة سبو وزن سيتشي الخطا كوي rufe anna alkhata aka ɗauke muna zunubin kuskure ba kuskure an ka ɗauke fi shesa malamai suka ce akwai takadirin mudaf ay rufe anna wizrul khatai wa wizru wa wizrun nisyani shine takadirin maganar kamar yadda yazo cikin sunan ibn majah da al-baihaqi da at-tabarani النبي صلى الله عليه وسلم يا أم بتشوان رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكره عليه أن أوكي منا لي آه واتو ليفين كسكري لكما ليفين منتوا هكذا كفسر حديث ba an ɗauke mana kuskure da mandon kowa na kuskure in ka ce an ɗauke kuskure an ɗauke mantuwa kenan ba babu mai mantuwa mu ba haka annabi ke nufi ba ko annabi yana nufin in kayi kuskure to Allah ba zai kama ka da laifin kuskure ba in ka manta ka yi wani abu da bai dace ba ko ka bar wani abu da ya kamata ka zo da shi Allah ba zai kama ka da laifi ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ba ya tabbata a cikin sai muslim Allah subhanahu wata'ala ya ce na karba na karba to duk dai wannan yana ishara akan cewa ga abin da zai magana akan sa wa alihi bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai iyalan gidan manzon Allah wa sahabihi da sahabbansa wa man tala da waɗanda suka biyo baya gare su ma'as salami tare da aminci ya tabbata gawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama martaka tsawon lokacin da manzon Allah yake hauhawa ilal ula zuwa ga darajoji mafiya ɗaukaka wato kamar ya ce Allah ya yi salati ga annabi har abada to shi ne yake nufi da ma'as salami martaka ilal ula ilal ula al'ula jam'i ne na al'uliya to salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da kuma sallamar ubangiji martaka matsawar manzon Allah yana hauhawa ilal ula zuwa ga darajoji mafiya ɗaukaka domin babu wani lokaci da za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama darajarsa ƙasa take yi ba wai sama ba to kenan yana son ya nuna maka wannan abin ya ci gaba da dawwama ila yawmil qiyama wa ba'du to bayan alhamdala da kuma as-salsala salati da at-taslim sai ce fal qasdu abinda an manufa bizal mawdu'i da wannan abin azawa da wannan maudu'i da wannan topic na ilimi da ake son a yi magana a kansa shi ne ce nazmu masailin masailin sai a sarrafa shi saboda wazani ba don da wazani ba to sai a ce nazmu masaila li'annahu ala wazani mafa'il sigatu muntahal jumu nazmu masailin min al-furu'i tsara waƙe wasu matsaloli minal furu'i wanda suka shafi ilimin furu ilimin fiqh duk sanda malamai suka ce furu'a suna nufin fiqh eh ba wai littattafan loga ba kamar yadda wasu suke ɗauka da an ce littattafan furu'a sai su ɗauka wai irin su ɗan tarani alburda zuhudu ba su ake nufi da alfuru ya ce alfuru tsara nufin hukunce-hukunce wanda suka shafi fiqh irin su tsarki su sallah da makamantansu kenan wannan wake bai da alaka da tauhidi bai da alaka da tauhidi eh saboda ya ce nazmu masailin min al-furu'i kuma akan sifanta ilimin fiqh da furu' saboda rarrabewa tsakanin ilmul usul shine ilmul tauhid in sun ce ilmul usul suna nufin ilimin tauhidi in sun ce ilmul furu' suna nufin ilimin fikihu a baiti na shida ya ce fi ilmi ba bai ni ƙaba ifa'ita kuma waƙin zai kasance a cikin ilimin babuka guda biyu kacal babi biyu ne ha na muktasar lawali ya ɗauka ya waƙi ya ce babi na farko ƙaba ifa'ita ranka sallawa da ta riga ta wuce azahar ta yi lokacinta ya yi baka samu kaya ba han muhtari ya fita da ruri ma ya fita to ya za ka yi karama wannan sallah ɗin wasahawi da kuma bayani akan sujudu sahawi shine babe na biyu babe na farko qada'u fa'ita babe na biyu sujudu sahawi abinda mutum ya bari ba da gangan ba bisa raukanuwa yace kuma fiha a cikin wannan waƙen da za mu kawo maka yace ƙa'ita akwai abinci mai ƙosarwa linnaziri ga wanda yake bincike a ciki duk wanda ya tsaya yana bincike akan matsalolin sallah ko babukan nan guda biyu to zai samu abin da zai kosar da shi na ilimi zai samu bayanai gamsassu waɗanda za su kosar da shi wannan ya siffanta fa'idodin matsalolin a matsayin kamar abincin da za ka cika cika koshi ya yi ƙa'ita daga alƙutu ne shine abincin da zai iya rike rayuwa to shine kamanta mas'alolin saboda muhimmancin su dan in kai sallah ta samu matsala baka gyara ta ba to kaga kana cikin matsala eh kuma a musulunci ba ka yin sallah ta samu matsala ka kasa gyara ta kace ka aje ta gehe kai sabuwa da wasu wasu jahilai na wannan to in kai haka nan da tsohuwar da sabuwar ko gura babu wannan da ta samu matsala sai ka gyara sai in shari'a ta ce ta lalace kwata-kwata ba ta gyaruwa ba kai ne za ka cewa ba ta gyaruwa ba ita shari'a ita za ta yi hukunci kan cewa sallah kaza an soke ta kamar mutum mai sallah bai gaba ba sai ya yi rihi ko arwalarsa ta walwali to kaga shari'a ta yi hukunci kan cewa wannan sallah ne ba za ta gyaru ba to saboda haka wannan babu yana da muhimmanci kwarai da gaske da yawa za ka ga matsaloli manya waɗanda ba za ka same su a ƙananan littattafai ba malai ya kawo su kuma kaga kamin ɗalibi shi karatun da zai kai mahutasar ai ba wuri kusa ba ba wuri kusa ba ko ba haka ba to amma sai aka ɗauko su aka wake su kuma cikin kalmomi masu sauƙi larabci wanda bai da wahala duk wanda ya karanta zai zai gane to shi yasa ya ce duk wanda ya yi dubi a cikin matsalolin nan to zai samu wato ƙa'ita bayanai waɗanda za su ciyar da shi za su ƙosar da shi daga yunwa ta jahilci to sai sunan littafin bayan mun ji abin da littafin ya ƙunsa da kuma maudu'ul kitab sai ce sammaituhu da al-musalli ya hawi قضاء ما فات وعلم السهو سميته ناسا موانا اللتافين سونا ضوء المصلي حسكي حسكي حسكي ما يصلى شيء الضوء شيني حسكي المصلي شيني مسلمي ما يصلى دون مسلمي ما يصلى يكرنسي وانا اللتافين تو إن شاء الله زي سام حسكي kuma wannan gaskiya ne shi yasa a matsayinka na liman ko mawa kake to ya kamata ka haddace wannan littafin da matsala ta faru shi kenan ka sanya za ka yi ko kuma matsayinka na mai karantarwa za ka yi ta samun tambayoyi barkatai wani abu ba ka tsammanin ya faru a sallah sai an yi tambaya a kansa to shi ne ce ya hawi kuma ya kunshi ya tattara babu a mafata bayanin ranka duk abin da ya wuce na salloli wa ilmas sahawi wa ilma as-sahawi sannan ya kunshi bayani akan ilimin sahau ilimin ilimin sahau don asali duka babukan nan ba wani yawa gare su ba amma saboda rikicin da a cikin su yanzu duka hadisan sujudu sahawi hadisi hudu ne zuwa biyar duka duka hadisai na sujudu sahawi ba za su wuce hadisi biyar ba amma in an ka shiga cikin sujudu sahwi ka ji yadda malamai ke tono matsaloli sai ka yi mamaki saboda abin yana da zurfi a kwarai da gaske da saboda haka wannan shine sunan littafin shi yasa aka fi sanin sada bau'ul musalli wato haske ga mai sallah wa as'alul ilaha ina roƙon Allah abin bauta fathal babi ya buɗe min ƙofa ta wannan aiki da asali duk abin da za ka yi to kaga ai shigansa ne za ka yi to idan Allah ya buɗe ma ƙofarsa sai ka shige shi cikin sauƙi ko ba tare da ka samu wahala ba wa naf'ana kuma ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya amfane mu turran gaba ɗaya ba ni kaɗai da na rubuta har da waɗanda za su zo daga baya su karanta bizal kitabi da wannan littafi malamai suka ce kuma Allah ya amshi addu'ar malam babu wanda ya karanta wannan littafi bai amfana ba babu shi har da waɗanda suka haddace muktasar to da sun karanta wannan littafin sai da suka amfana don shi bai tsaya iya muktasar ba sai da ya hada da shuruhu nasa wayanda wasu shuruhu din ma yanzu sun bata ko samun su ma ba a yi to sai da ya hada da su tare da ilimin da Allah ya hore mishi to mu karanta babu guda sai mu tsaya a kai tunda ana son haddace ko eh wannan duka baitoci guda takwas muqaddima ne kawai eh sharan fage ne ba a fara littafi ba to bismillah mana tuhur gaba daya ai ana rikodin mana ba sai an tsaye da mu ba na babul awwal Mm.
fadail fawaid
babul awwal na'am babul awwal Mm, al- al babul awwal al babul awwal نعم. الباب الأول في قضاء الفوائد Mm,
قضاؤها في الخمس من مسائل gaskiya إلى نجاه سائل وسائل Mm,
قضائها توطب الخواديل qada'uha
قضاؤها توطب الخواديل Mm, وفي وفي فوائد.
فوائد بنفسها حري mm, وفي يسيرها مع الحوادل mm, وكيف يبرأ الذي لا يدري mm.
ورتبت كذا في المختصر كذاك في المختصر كذاك في المختصر Mm.
نظمتها للحفظ والتبصر To, to wannan matsala ta farko kenan dama zai dinga ɗaukan matsaloli ɗaya bayan ɗai yana ƙulla musu babi shi yasa ya ce albabul awwal wannan kasara ba ta da ma'ali albabul awwal babi na farko fi qada'il fawaiti akan bayani na matsayi na ranka salloli waɗanda lokacinsu ya riga ya wuce duk wata sallah duk sadda ka ji an ce as-salatul fa'ita ana nufin wadda muktari ya wuce daruri ya wuce wanda darasi mai zuwa insha Allah za mu yi bayani akan abin da ya shafi a muktari da kuma daruri na salloli don shi bai yi magana su a nan ba don ba su cikin tsarin abin da ya ce zai yi magana a kansa shi dai zai yi magana a kan in sallah lokacin ta ya wuce ya za a rama ta to yana da kyau kowa ya san menene al-mukhtar eh? sannan ko menene ad-daruri wani lokaci ne ake son mutum ya yi sallah wani lokaci ne in ya wuce mutum bai yi sallah ba yake abin zargi a wurin shari'a to sai ya ce wannan babi na farko zai muna bayani akan rama salloli waɗanda suka gabata suka wuce qada'uha fil khamsi min masaili ila najahi sa'ilin wa sa'il qada'uha rama salloli waɗanda suka wuce to fil khamsi min masail an tattara bayanansu a cikin matsaloli guda biyar bayani wanda ke tattare da rama sallah wadda take alfa'ita lokacinta ya wuce na almukhtaru da kuma abdaruriyu to shine malai kulla mas'aloli guda biyar yace kuma waɗannan mas'alolin ila najahi sa'ilin wasa'il wato tsanoni ne abin matakalai ne zuwa ga cin nasarar mai tambaya duk wanda zai yi zai yi tambaya akan abin da ya shahi sha'anin rama sallah da ta wuce to wayan ga matsalolin guda biyar za su zama masa kamar tsari sai su sadar da shi zuwa ga abin da yake bukata so da haka sa'il na farko yana nufin mai tambaya ɗalibi mai tambaya wasa'il shi kuma jam'i ne na wasila wasila shine matakala abin da za a tattaka a yi sama to sai ya siffanta su waɗannan almasailul khams matsalolin nan guda biyar cewa haka suke da kasan tsani gare ka kai mai tambaya ko kuma wanda zai tambaye ka idan duk wanda bai san su ba to da wahala ka samu yana iya walwale matsala wadda ta shafi sallah wadda lokacinta ya riga ya wuce sai ce matsala ta farko ba ya ce biyar ba ne qada'uha shine ce rama wato ita sallah wadda lokacinta ya riga ya wuce za a yi bayani akan menene hukuncin rama sallah shin dole ne ko ba dole ba ne saboda in ana bin ka sallah ka santo in habban rama ba ga hukunci na auren Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine matsala ta farko hukuncin rama alfa'ita zai yi bayani wajibi ne ko ba wajibi ba ne zai yi bayani gaba matsala ta biyu tarattubul hawadiri jera salloli waɗanda suka halarto a cikin lokacinsu lokacinsu bai fita ba kamar ga azhar ga al'asar to hukuncin jera su shin wajibi ne sai kayi azhar sannan kayi la'asar ko ko kana iya la'asar sannan kayi azhar tunda su ba alfawa'it ba ne su lokacinsu yana nan lokacinsu yana nan to wajibi ne a jera su kamar yadda shari'a ta zo da su a jere sai an yi azhar in mun ce ita ce sallar farko a musulunci ko kuma asuba in mun ce zancen malaman da ke ce ita ce sallar farko a musulunci sannan a yi ta gaba gare ta la'asar sannan magari sannan isha wannan jerawat wajibi ne ko ba wajibi ba ne shi in mutu ya ga dama yana iya akasawa ya yi la'asar sannan ya tashi ya azahar to matsala ta biyu kenan wa fi fawaidatin bi nafsiha hari haka kuma matsala ta uku akan jera salloli wa'anda su kuma sun wuce wayanci ana magana alhawadir lokacin su bai wuce ba kamar jiya ana bin ga sallolin jiya guda biyar to in ka tashi ramawa shin dole ne sai ka kawo su ala tartib ka fara da asuba misali ta jiya sannan azhar sannan la'asar sannan magarib sannan isha shine wafi fawaitin bi nafsiha hari wayanda suka cancanta shine ma'ana hari ma'ana wayanda suka cancanta a rama su da akwai sallar da ta wuce kuma bata cancanta a rama ta ba to da ana magana akan sallolin da sun wuce bi nafsiha yana nufin su karan kansu ba su haɗu da alhabira ba an gani a karan kansu su sallolin sun riga sun wuce kila sallah biyu ne ko uku ko hudu ko biyar ko goma ko talatin kai in ma sun kai dubu in sun kai dubu goma duk za a yi ma bayani yadda za ka rama su shi ne ma'anar binafsiha a karan kansu hari kuma yana nufin waɗanda suka cancanta ai aljadira waɗanda suka cancanta a ramarsu akwai sallar da in baka yi ta ba ta wuce to ba za ka rama ta ba ba ta cancanta a rama ta ba matsala ta uku kenan matsala ta hudu wa kaifa yabra'u allazi la yadari to dan mutum na ana bi ne sallah amma bai san nawa ake bin sa ba to ya zai ya zai ya kubuta ya barrantar da kansa daga nauyin zargi sallah nawa zai yi har ya ji cewa yanzu dai ba abi ne ba shi shi ma wannan muhimmi ne don so tari ana jin ka sallah amma sai ka manta nawa ne ko ba a samu to za a yi ba bayani wafi ya sire ha ko? to shi ne na hudu wafi ya sire ha ma'al hawadiri matsala ta hudu kenan nan kuma sallolin da yake yan kaɗan sun wuce tare da alhawadir al-yasiru min al-fawa'id ko dai su zamo hudu ko su zamo biyar akwai saɓani wajen malamai amma dai al-mashhur fil mazhab guda hudu su suka shahara duk sallar da bata wuce hudu ba to ana kiran su al-yasiru min al-fawaid sallah ɗaya yasira ce sallah biyu yasira ce uku ba yasira ce hudu ba yasira ce in sun kai biyar to sun zamo kasira to sai zan ana bin ka salloli yan kaɗan kuma ita ko ga wata tazo ko wasu salloli su kuma lokacin su ake ciki kamar ka zo za ka yi la'asar yanzu sai ka tuna jiya ana bin ka a zahar ɗin jiya da la'asar ɗin jiya ga ta yau to ya za ka yi ta yau ɗin nan za ka yi da ake da yake ana cikin lokacinta sannan ka biya bashi ko ko bashi za ka biya sannan ka yi ta yanzu shi ma wannan yana faruwa ko to duka malam zai bayani insha Allah shine kake jana cewa al-yasiru ma al-hawadith ko kuma qada'ul fa'ita ma al-hadirati ma al-hadira rama sallah wadda lokacin ta ya wuce tare da wadda ta zo duka za ku ji malai ya kawo maganganun malamai akai to matsala ta biyar ta ƙarshe wa kaifa yabra'u allazi la yadri shine matsala ta ƙarshe mutum ne ana bin sa salloli yana da yaƙinin ana bin sa amma bai san ko nawa na ba bai san ko nawa na ba to shi ma za a yi bayanin yadda zai yi ya yi abin da ake kira bara'atu zimma zai barrantar da kansa daga nauyin zargi akwai hanyoyin da za a yi shira ma wa'annan sallolin kuma duk da bai san ko na wana ba kaga wani abu sai musulunci to wannan matsalolin kamar yadda ka ga na jero maka su guda biyar matsala ta farko qada'u ma'ana hukumu qada'il fawaid matsala ta biyu tarattubul hawadiri jera salloli da suke halarci a lokaci daya matsala ta ta uku wa fi fawaitin bi nafsiha hadi shine tartibul fawaid wannan ana kiransa tartibul fawaid jera da salloli yadda suka zo a musulunci wata riwaya an ce mala'ika jibril sallar da ya fara yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta farko azhar saboda haka kenan ita ce sallah ta daya to idan ana bin ka salloli akwai azhar ciki akwai ta gabanin ta to dole kenan yanzu azhar zaka fara ko kuwa kana iya farawa da duk wanda ka gara ma ya zan dai almaqsudu dai ka biya bashi sannan al-yasiru ma al-hawadiri al-yasiru ma al-hawadiri salloli ‘yan kaɗan wa'inda lokacinsu ya wuce tare da alhawadir wa'inda su kuma lokacinsu yana nan sai suka haɗu ba a yi bashi ba sannan ga ga sabuwa ta zo ta uku shine kaifiyatu bara'atu zimma yadda mutum zai bi ya kubutar da kansa daga abin da ake bin shi na salloli ya ce wa rutibat ka zaka fil mukhtasari wayannan matsalolin guda biyar kamar yadda ka gana kawo su haka aka jeranta su a cikin lawali in ka duba lawali muktasar za ka gansu haka shehu halil ya kawo su dama mun ce littafin ne ya ɗauka wayannan babuka guda biyu ya waƙe sai ce na zamtu halil hibzi to dalilin da yasa na waƙe wayannan babuka dalili biyu ne na farko lil hibzi don a haddace eh ba a karanta ɗaya a rufe ba eh saboda haka sai a jiya da kyau malam yayi wannan wake don harda wattabassuri da kuma samun basira da samun ilimi shine at-tabassur eh ka samu ilimi akan abin da ya shafi wayannan babuka guda biyu sai abubuwa su sauƙaƙa gare ka Allah ta'ala ya taimaka za mu ji ma baitocin ba su da wahala saboda baharul rajazi وفي وفي الأرجاز بهر يسهل مستفئل مستفئل مستفئل مستفئل مستفئل مستفئل باب باب وحلا إلى تكين albuhur a shari'a inda suka fi saukin karantawa da kuma harda to sai a mai da hankali wani sati in mun zo zai fara sharhin wayannan mas'aloli zai ɗauki mas'ala ta farko hukumu qada'il alfawa'id sannan har zuwa ƙarshen wayannan mas'aloli daga nan wannan babi ya ƙare sai ya shiga babi na biyu sujudu sahawi saboda wannan matsalolin guda biyar na babi ɗaya ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته